mai sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin muryar zamani ɗauke da labarin da muke ci gaba da bibiyarsa na matashiyan nan Sadiya Haruna wadda kotu ta same ta da laifin yada al'amuran da basu kamata ba a shafukan sada zumunta ta kuma yi mata hukuncin wato ainihin zuwa makarantar Darul Hadith na tsawon watanni shida a koya mata tarbiyya ilimi da karatu domin dai ta gyara wancan hali nata kuma idan mai sauraro yana bibiyan mu tun a ranar mun waiwayi bangaren jami'an gidan ajiya da gyaran hali wanda suka ce bata fado hannunsu ba tun a wannan litinin laraba ma kuma an ji yadda muka da su suka ce a wannan rana ne suke shirin karɓarta saboda an samu wato ainihin tazara ko in ce saɓanin jawabai wanda hakan ya sa ba su karɓe ta ba kuma hakan ta sa ya zuwa yau muka dawo gare su domin mu ji tun daga larabar ya zuwa yau da ake rana ta litinin sun karɓe ta ɗin kuma ya ake ciki da ita duba da waccan makarantar darar hadis da kotu ta tura ta ta bayyana dalilanta na cewa ba za ta karɓe ta ta zaunar da ita a harabar makarantar ta ba ta wancan karatu ba kuma an gamsu da dalilan nata yanzu haka muna tare da mai magana da yawun gidajen ajiya da gyaran hali na jihar Kano DSC Musubahu lawan kofar Nasarawa wanda za mu fara da jin ya zuwa yanzu ina aka kwana.
To masarare kamar yadda mai gabatarwa ya yi magana a hali yanzu mun karbi ita wannan baiwar Allah Sadiya Haruna wacce take hannunmu kuma alhamdulillahi Uh, mun kafin mu yi nisa yaushe kuka karbe ta uh, mun karbe ta ranar 27 ga wata uh, wanda a jikin warantinta abin da yake karantawa kenan 27 ga wata 27 ga wata yana nufin wannan juma'a da ta wuce kuma an yi mata wannan hukunci tun waccan litinin da ta gabata ta baya akalla ba kasar ba ana maganar kwanaki biyar ko ma fiye da haka shi waɗancan kwanakin gashi ka ce 27 takarda ta nuna don haka da wanne za ku yi aiki to ai kaga mu abin da takarda ta nuna shi muke amfani da shi tunda mu takarda ta da ta zo hannunmu 27 ga wata ta nuna kaga kenan daga kan nan mu daurin ta ya fara aiki a tattare da mu misali ko kuma aikin ta ya fara aiki a tattare da mu tunda takarda ce aka rubuta 27 ga wata kaga da shi za mu yi amfani so mun karbe ta alhamdulahi akwai wanda suka zo suka tsaya mata kuma da suka tsaya mata mun karbe su mun karbe ta wanda suka tsaya mata su ma su ma da suka tsaya mata sun zo sun tabbatar mana sun sa hannu da makamantansu wanda muka ba da ita inda ya dace ta je ta wannan aiki wada ka'ida ake cikewa ko in ce suka ciki waɗanda suka karɓe ta din to akwai ka'idoji gaskiya da ake bi wanda abubuwan suna da yawa wanda dole sai an hau wannan sharaɗi ka'idar shine akan karɓi hotunan mutum da makamantansu wanda a cike takardu kuma tunda abu ne wanda yake buƙatar bayani ba wai haka kawai za a saki maciji a yayi ba dalili ko shine shi wannan mutumin ɗaurarre ne idan aka ce yau ya sille to kaga shi wanda ya tsaya masa shine za a nema ya kawo shi kusan abin da ake kai kenan da kuka ba da kuka ba su ita suka tafi da ita da wani sharaɗi kuma ya batun makarantar kuma an kai ta makarantar ko ya abin yake to alhamdulillahi an kai ta makaranta amma ba irin ba wannan wacce mutane suke tunani ba makaranta sahihiyar makaranta aka kai ta wacce kuma alhamdulillah ita wannan makaranta ta karɓe ta wanda da nake magana da ku a yanzu nan ma ta ɗinka wato uniform na makaranta da kuma hijabin makaranta wanda hadda niƙabi ma tunda yana daga cikin ka'idar makarantar sai ka sa niƙabi so to ta da hadda niƙabin ta kuma wannan ya bayi misali in ka kalla cewar ana so dama yana daga cikin ka'idar aikin mu shine mai yaƙi da wato abin da ake ce antisocial behavior wato ɗabi'u wanda suke marasa kyau saboda haka an ɗora ta malamai alhamdulahi muna godiya ga malamai da suka tsaya a kai domin akwai farfesoshi da daktoci wanda mata ne ba wai maza ba su wanda su ma za su ba da gudunmawa ganin cewar an samu mata da kyakkyawar tarbiyya baya ga da- baya ga malaman waccan makaranta da za ta rinka zuwa akwai wasu uh, farfesoshi da daktoci malaman addini mata da su ma suka bayyana sha'awarsu kuma za su rinka bu- zuwa makarantar gurinta suna ƙara mata ilimi bayan wancan eh to dama ai suna daga cikin su ma iyayen makaranta wanda kusan yana daga cikin daman a, abin da ake so ta samu ta samu kyakkyawan karatu domin kyakkyawan karatu abu ne wanda ya zai bayi da ita har ya zamto ya amfani ta da ita da iyal- da ƴaƴanta ma misali ko da iyalanta misali gabaki daya daga gida za ta rinka tafiya makarantar karkashin wancan mutane da suka tsaya mata akwai wani tsari da aka yi na bibiyarta kuma da yaushe da yaushe ne ranakun makaranta kuma daga karfe nawa ne zuwa karfe nawa kuma yaya tsarin ta je ta tashi te karatun ba te ba ya abin yake wato yana daga cikin tsarin shine da aka hau kai shine za ta dinga zuwa wannan makaranta karfe tara na safe sannan kuma za ta tashi karfe sha biyu da rabi na rana so kuma kaga za ta dinga tafiya daga gidanta ah, tana zuwa wannan makaranta mu da abin da muke so ta yi ta bi umarnin da kotu ta ce ta bi shine ka'ida wanda jami'anmu suna nan suna kai kawo mata suna kai kawo wajen cewa da rubuce-rubuce eh, na cewar ta zo eh, ta tashi kamar yadda doka ta ce ta yi wannan kusan shine abin da ake kai a halin yanzu akwai batu da kai na su waɗancan da suka tsaya mata me sharaɗin in aka samu akasi to in aka tsaya maka gaskiya sai an tabbatar da sai hancin tsayawar ta kama ba haka kawai za a ce wane zo kawai ka tsaya mun ba misali ba za ka saki kai jifan gafiyar kwai da ba ko ka saki miciji a yayi dole sai an tabbatar da sai hancin ka cin cewa kai din mutumin kirki ne yana daga cikin ka'ida kenan kuma san cewar misali kamar a anguwar da kake shin kai ma mutumin kirki ne biyu kenan sannan yana daga ciki kuma sharadi cewar shin mutanen unguwarku sun san cewar kai dan unguwan ne duka yana daga cikin sharɗe da a, akan bi wanda suna da yawa sharɗan gaskiya ba wai ɗaya bane ba a, ko bi bane ba wanda sai an tabbatar an tabbatar domin abin da ake so a samu adalci kuma abu na gaba da ake so shine a tabbatar da cewa wannan hukuncin da doka ta ce ta yi ta aikata shi misali yadda doka ta ce a a yi yanzu ranar ashirin da bakwai ga watan Agusta watan takwas kenan dubu biyu da ashirin da ɗaya ko karɓe ta kuma kotu ta ce za ta yi wata shida so kaga watan takwas ah, watan tara watan goma wato Agusta ah, sa, na- August Satumba ah, sai kuma ta yani gano lissafin kar ya kubuce mu eh, muna August September October November December January watakila watan daya eh, shine za an an lissafin na yi shi a daidai zai zama wata shida a ashirin da ta- da bakwai ga wannan watan ne zai zama ta kare to ka san ku lissafin ku na duniyar waje daban ne da lissafin mu na a, gidan ajiya da gyaran hali amma fa idan a, mutum ya bi yanda dokokinmu suka ce ya bi to hakikanin gaskiya za mu yi masa sauki da rage akwai abin da kake masa remission amma idan mutum kuma ya karya dokar mu to wannan sauki da aka yi masa za a dawo masa da shi ne ita kotu misali ta ce ta daure ka wata shida to misali eh, mu kuma idan ka zo gaban mu gidajiya da gyaran hali akwai dokokin mu wanda in ka zauna lafiya da mu ba same ka da tashin hankali ba ba same ka da karya doka ba ba a sake same ka da kin bin umarni ba to wannan za ta bayu ai maka rage ai maka sassauci wanda idan kuma misali ko da kana cikin gidan ajiya da gyaran an maka ragin idan ka zo ka karya wannan sharadi da aka shiga da kai to hakikanin gaskiya za a dawo maka da wannan eh, zaman naka da kotu ta ce daman kai wannan shine gabar da ake fi lauyoyin ta'azantawar da muka yi da su sun ce wata hudu ne abin da za ta yi to ai lauyoyi ba su hurumunsu daban ah, dokokin bangaren lauyoyi daban dokokin gidan ajiya da gyaran hali daban Ah, wanda mu gidan ajiya da gyaran hali eh, mu muke da iko doka ta ba mu dama mu yi wa mutum ragi na zamansa idan ya zauna da mu lafiya amma idan mutum bai zauna da mu lafiya ba to ai ganin gaskiya za mu bar masa yadda kotu ta ce a yi masa a bar shi wannan shine abin da ake kai to akwai wata gaba watakila ko wani alamu da kuka gani a tare da ita na karɓar wannan makaranta ka'in da na'in da karɓar al'amuran tunda ka ce fahimtar da kuka yi mutum na ladabinsa da tarbiyyarsa da ladabinsa a wannan gida yana taimakawa ku yi masa wancan rumishin ɗin kun fara fahimtar wani abu ya zuwa yanzu To, alhamdulahi gaskiya dai daga lokacin da ta zo hannunmu ah, ta zama to wato ta yi nadamar abin da ta aikata wanda kuma ah, ita da kanta ta gane cewar abubuwan da ta yi ba ta yi su yadda ya dace ba wanda alhamdulahi hakan ta bayu mu a gurinmu muna kyautata mata zato ba don kuma so ne daga cin ka'idar aikinmu duk irin laifin da ka aikata ba za mu kalle ka da wannan laifi ba za mu kyautata maka zato ne wanda alhamdulillah muna kyautata mata zato za ta zama tuwon Allah da za ta zo kafafen yada labarai ma ta yi abin ta yi abu na bajinta na addini wanda ta samu kyakkyawar koyarwa insha Allah abu na bajinta na addini a kafafen yada labarai gwari-gwari to gwari-gwari ai kaga yanzu kai ma tambaya kake yi misali na cewar wani hali take ciki da makamantansu kuma an ɗora ta ne akan a koya mata karatu ko ba haka bane tarbiyya to alhamdulillah muna kyautata mata zaton insha Allah ta'ala za ta yi abin da ya dace wanda za ta ba mutane mamaki koyi in koyar kenan kake so eh to a to ai ka san abu ne wanda yake shi na misali ilimi wanda idan aka dora ka akai ana koya maka misali ai za ka zo ka ba mutane wanda in ka do gidaje da gyaran hali mukan karɓi mutum akwai mutumin da ya zauna gidaje da gyaran hali wanda bai san bihin ba ma ta alkur'ani amma alhamdulillah kafin ya fita da gidajen sai da ya sauke alkur'ani to kaga wannan abun farin ciki ne abun jin daɗi ne kuma insha Allah ta'ala muna kyautata mata da za ta zamto hafiza ta alkur'ani ma a jihar Kano To mai sauraro yadda take wakana kenan dangane da gabar wannan matashiya Sadiya Haruna wanda kuma kamar yadda kuka ji yanzu haka tuna ana saran ma tunda muna maganar karfe 12 saura to yanzu haka tana waccan makaranta sanye da uniform da hijabi har da niqabi tana kuma ci gaba da daukan darasi karkashin kulawar hukumar makarantar da ba a kai ga bayyana ta ba da kuma jami'an gidan ajiya da gyaran hali mu ma fatan namu Allah Ubangiji ya sa wannan zaman makaranta na wata shida ya zame mata darasi kyakkyawa ingantacce ta fito a wata sabon yanayi sabuwar kama da za ta rinka ba wa mutane ita ma ilimin da ta shawo. Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 da FM muryar zamani daga nan shalkwatar hukumar gidajen ajiya da gyaran hali ta jihar Kano.